الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1400 da 40 da wato shida kenan ko wanda ya daidai da sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a duk rana tun da muna ce watan ramadan ne ba na mako-mako ba ne wato ajiya mun tsaya a aya ta sha biyar zuwa aya ta sha shida a cikin suratu yunus a shafi na ɗari biyu da goma muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ya ce, Ƙullau sha Allahu ma talautuhu alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون نعم ما شاء الله كما يدمك سني منا تقوى أنسو مسألولي na zakka da tattalin arziki a wannan zamani da muke ciki haka ne ko ba haka ba a jiya mun tattauna akan miqdaru ma yu'tahu al-faqir gurgudon abin da ya kamata wato a ba talaka ko ba ka nan bane mun kawo zancen maganganu da mazahib da kuma abin da wato suka rinjayes to yau kuma za mu ɗan taɓo waɗansu matsaloli kaɗan da suke da alaƙa da wato wannan tatbiqatun mu'asira li masrafil fuqara wal masakin yan ce tatbiqat mu'asira kenan waɗansu kamar ana iya cewa tabbatar da ko tabbaka da ma tabbaka wa larabci ne tabbaka matsaloli na zamani na zakka game da masrafil fuqara wal masakin abin da ya shafi kason da za a ba talakawa da miskinai suka ce na farko sarfu zakati li hafril abari lil fuqara shin ana iya kudin da za a ba talakawa a dauke su a gina rijiyoyi ga talakawa ya halatta ko bai halatta ba wannan shine mas'alar da malamai suka wato zo da ita sai wasu malamai suke cewa a dauki kudin talakawa a gina rijiya da su bai halatta ba domin asali shine at-tamlik ka mallaka ma mutum dukiya idan ka je kai masa rijiya ba ka mallaka mishi dukiya ba ka je ne kai wani aiki ina fata an fahimce ni to amma wata fatwa da suka kawo suka ce to ya halatta wajen waɗansu malamai a gina rijiya amma da sharuɗa sun ka kawo zawabin sun ka ce ya zamanto wuri ne wanda ana da buƙatar ana da buƙatar ruwa mutane suna wahala za su halaka kaga in ba a samu wanda zai taimaka musu ba to cikin kuɗin su na zakka ana ya gina musu rijiya an gane ko sannan abu na biyu ya zamanto galibin waɗanda ake zaton za su amfanuwa da su talakawa ne tunda ko an yi abu don talakawa sai ka iske masu kuɗi ma wani lokacin suna amfanuwa da shi ko ba haka nan bane amma inda ya galibi talakawa ne za su amfana da shi wasu malamai suka ce ana iya yi sannan kuma shi yake cewa ya zamanto ana ganin cewa lokacin da za a gina musu rijiya wato cewa lalle wannan maslaha za ta tabbata sannan kuma sai an tabbatar da cewa babu wani mutum ba wata hanya wadda za a samu kuɗin da za a gina musu rijiya waɗannan kuɗin su kaɗai ne su kai saura kenan abin ya zama matsayin lalura amma matukar akwai waɗansu kuɗi to ba za a ɗauki kuɗin zakka ba a gina rijiyar su don masu kuɗi za su fuke da wannan su rinka gina rijiya su ce shin kuɗin zakka ne alhali ku kaga wannan bai dace ba da masallaci Allah ya kyauta mas'ala ta biyu sarfu zakati li bina'i aw shira'i baitin lil fuqara'i wal masakin a ɗauki kuɗin zakka a sai gida don talakawa ko miskinai misali mutum ne sai fitar da kudin zakka sai ya sai wani fili ya gina gida ko gidaje sai ya ajiye ce waɗannan gidajen baki ne da talakawa idan sun zo za su iya amfanuwa da su ma'ana kudin talakawa ne aka yi musu aiki da su shin ya halatta ko bai halatta ba ina fata ana fahimta ta an gane ko to don haka waɗansu malamai sun tafi cewa gaskiya bai dace ba a yi mi a kan ra'ayin jamhur a ɗauki waɗannan kuɗi a yi mi a ba da su don gina waɗannan gidajen ya kamata musulmi mu yi tunanin mu taimaka ma ‘yan uwan mu talakawa ba sai tare ta wannan ba amma in an ɗauki ra'ayin malaman da suka tafi cewa ya halatta a ba talaka abin da zai gudanar da rayuwar shi da shi iya tsawon rayuwar shi to da wannan ne waɗansu malamai suka ce to ya halatta tunda kusan wasu sun ce abin da za a ba shi kada ya kai ma kada ya wuce lissafi wasu kace a bashi na shekara daya to ga in na shekara daya ne gida kuma idan an sai shi ai iya tsawon rayuwa ne to waɗannan malaman da suka cewa ana iya sai ma mutum ko a taimaka mai da abin da zai gudanar da rayuwar shi iya tsawon rayuwar shi sun suka bada a ra'ayin su ana iya cewa to ana iya sayin gidaje a ajiye su don talakawa ina fata an fahimce ni to sai kuma mas'ala ta uku kafin ta ƙarshe sarfu zakati fi daf'i qimati at-takalif ad-dirasiyya lit-talaba shin ya halatta li talabatil fuqara ya halatta a dauki kudin zakka a bayar don a biya ma dalibai ƴaƴan talakawa waɗanda ba su da halin da za su yi karatu a biya musu kudin makaranta da wannan ya halatta ko bai halatta ba ina fata ana fahimta ta to malamai sun tafi cewa ana ba fakiri wanda yake ya shagaltu da neman ilimi zakka ko ba haka dan bari dama kasance mutum fakiri ai ya dace aimi a bashi zakka to sannan kuma idan mutum ya zama to ɗalibin ilimi ne kuma bai bai iya haɗa neman ilimi da neman abinci domin wani kaga kaso shi za ta bashi dama ya je ya yi aikin shi kuma ya zo makaranta wani kuma ba zai samu wannan ba to idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan kaga malamai suna ganin waɗannan ɗalibai suna daga cikin waɗanda za a ba to idan ƴaƴansu ne ake son a biya mu a makaranta to sai aka ce to kaka za a sanya wannan matsala ta shiga ƙarƙashin wannan ko ba za ta shiga ba sannan kuma shin idan ya zamanto ilimi ne na addini ko kuma zamanto ilimi ne wanda yake na bincike na duniya ba ilimi na addini ba kamar misali ɗalibin ilimin da je neman ilimin likitanci misali shin ana iya bashi ko ba za a bashi ba malamai suna ganin waɗannan za a iya taimaka musu domin duk mutumin da ya fita wajen neman ilimi wanda al'umma take da bukata zuwa gare shi kamar mutum ne wanda ya fita jihadi idan ya dawo zai amfani kai shi ne kuma zai amfani al'umma shi yasa suka ce ya halatta a bashi amma a sanya sharuɗa an ya kuna ilman mubahan nafi'an lidarisihi wa mujtama'ihi ya zama to ilmi wanda shari'a ta yadda a koye shi amma an samu wani katon kaddara ya ta yi koyon gitar alramma gitar sai ce a kawo waɗannan kuɗaɗen a tura mishi cikin kuɗin zakka saboda ya ƙwarike ya zaka ya koya ma 'ya'yan murawa da tambada an gane ko sun ka ce abu na biyu an ta kuna takalifu dirasiyyar madfu'a min zaka bil ma'rufi fala tazidu an alqimati almu'tada ya zama to makarantar da yake karatu a cikin ta wato kuɗin da za a bayar kuɗi waɗanda hankali yana ɗaukar su kaga yanzu akwai wata makaranta a ƙasar America shekara ɗaya idan mutum zai yi karatu a cikin ta wanda university abinda ake zubarwa na abinda ake zuba ma ɗalibi zai kai kusan sefa miliyan hamsin to kaga sai wani zai ce wannan makarantar yake son yi misali an gane ko alhali ko akwai makarantun da suke karantar da irin wannan abin ba tare da wannan kima ba a in kudin ka ne ko kudin babanka ne wannan labasa an gane ko amma cikin kudin zakka to su mutun nawa za su amfanuwa da su ai ba kai kadai bane don wannan na bada wannan misali ne sai kuma mas'ala ta hudu wanda ita ce ina ganin ta wato abin nan mas'ala biyar suka kawo sarfu zakka li tazwijil fuqara a dauki kudin zakka a yi ma talakawa aure da su ya halatta ko bai halatta ba kaga wannan ai abu ne wanda yake dole kashe goronci cikin al'umma ya dace ko ba haka nan bane sai dai aibil ma'rufi ko ba haka nan bane eh bal ma malamai sun kafa hujja da hadisin wato qabisa bin al-mukhariq inda yake cewa hatta yusiba qiwaman min aishin ko sadadan min aishin sun kace ai ai gobro bai da qawamin qiwaman min aishin dole sai an kawama mishi rayuwar shi rayuwar shi tana a karkace take ko ba haka nan bane da wannan hadisi ma wadansu malamai suka kafa hujja an gane ko a yawwa to don haka dai shi ma wannan malamai sun nuna cewa wato ya dace ana iya ba mutumin da zai yi aure an gane ko man kana bi hajatin ila zawaj wa huwa ajizun an takalifihi al-mu'tada talib al-ilm al-ajiz an al-jam'i bayna talab al-ilm wa takassub an gane ko fatawa ta zo daga annadwa as-samina li qada'i az-zakah al-mu'asira sun kace wadannan ana iya ba su an gane ko malamai ne suka zauna aka tattauna aka ba juna dalilai da komai da komai sannan an ka fitar da wannan fatawa a wai haka ne kawai ake zuwa ba a ce za a yi abin da aka ga dama shi yasa waɗansu fatawowi ba ka cewa kai kaɗai ka ba da fatawa a zauna tare da 'yan uwa da malamai da kowa a ga amine ne kamata a yi mas'ala ta ƙarshe sarfu zakati li ilajil fuqara juyar da kuɗin zakka a sanya su wajen yi matalakawa magani an gane ko to wannan shi ma waɗansu malamai sun ce ai musulmi suna iya taimakawa akwai sadakoki da ya kamata mu taimaka ma 'yan uwanmu don mene da a ce a ɗauki waɗannan kuɗaɗen a sa su a wannan wuri amma malamai suka ce ana iya a ce ana sa wa waɗannan kuɗaɗen amma bi dawabit wa shurut akwai sharuɗa labudda min dawabit Allah ya tawaffara ilajuhu majjana ya zamanto wannan magani da za a sai ma talaka babu ba a samu shi na kyauta an buga ƙasa da sama ba a samu na kyauta ba أن يكون العلاج لما تمس الحاجة لمعالجته من الأمراض an gane ko ya zamanto shi wannan maganin da za a yi ma mutumin magani da shi abu ne wanda ana buƙatuwa ta masu alhajatu li mu'alajatihi min al-amrad ana da buƙatar magani ai maganin wannan matsala an gane ko ba amma fa sun kace fa amma ma kana min al-umuri at-tajmiliyya al-kamaliyya abin da ya zamanto na al-umuru at-tajmiliyya al-kamaliyya abubuwa na kawa na cika jikin dan adam kamala kenan jikin dan adam au kana min al-amrad al-yasir ash-sha'i'a allati an gane ko la yalhaqu ash-shakhs bi tarkiha darar ko ko abubuwan da ake ganin irin rashin lahiya ne yau da gobe kaga wannan babu wani abin matsala dan wani zazzabi ya kama ka ko mu ce misali mura ta kama mutum ai ba san da kudin zakka an bashi ba yana iya neman magani wannan abu ne wanda an saba da shi yau da gobe amma ko kuma a wani mutum ne yazo ya ce a'a ba ba marad ne ta musul hajatu ilayhi ba kamar misali da ku iske wani yana da matsala an gane ko hancin shi da an ka haife shi sai hancin shi ya dan karkace haka mun gane ko duk da yake malamai waɗansu sun tafi cewa bai halatta ba a gyara hancin amma malamai sun ce a ba matsala ana iya in yana da kuɗi ya bayar a gyara mishi hanci to amma yanzu sai an ka zo a America misali aka zo za a mishi wannan aikin sai likita ya ce za a biya dala dubu ɗari za a mishi wannan aikin to kaga ga munan da mutane suna buƙatar shinkafa da da abin gaza mu sai mu ba da dala dubu ɗari don don hancin kai ya karkato ba jama'a an yi ra'a fi miqdarin takalifin ilaj adamul israfi wal iqta shine kuma a duba in ma ta kama za a yi matalaka magani ba wata hanya sai wannan to a diba adamul israf ka a yi banna ga inda za a je a yi masa irin wannan magani jaka ɗari ga inda za a yi masa miliyan goma a ce a je a yi masa inda za a yi masa miliyan goma awul iqtar an gane ko wal iqtar ko ko a nuna talauci ma'ana a yi wurin da ko an yi ba a da tabbaci kuma an zuba kuɗin ƙarshen ta asara ne za a yi kada a yi wannan ma'ana a tabbatar da an yi wurin abin ba yabo ba fallasa wuri ne wanda yake ya dace muna fahimta da wannan dai sun ka kawo hujja kun ji abin da malamai suka fara ko da za a yi ma talaka magani da kuɗi sai in ya zama to ga sharuɗa za zuwa ne alhali kuma muna da buƙatar mu taimaka ma junanmu duk waɗanda matsaloli da kuke gani sai ku iske wani ɗan sama zai iya masa wannan abin amma ya bar baban shi yana bara wata shidda dan ya samu kuɗin magani alhali shi yana da kuɗi ba zai iya ma mahaifinsa ba amma in surukin shi ne ke da matsala wallahi zai ba da waɗannan kuɗaɗen akwai wani mutum da sulki shi ke da matsala ya baro kuɗi miliyan goma sha biyar ne ina ganin a kai shi faransa in ban manta ba ko miliyan ashirin da biyar aka je aka ce an sace kuɗin ba mu sani ba sace su aka yi ba a sace ba Allahu alam kuma ya bada waɗansu miliyan 25 ce aka yi shi wallahi in baban shi ne ta rayuwa sai dai ya mutu sai ce haba tsoho ai kun shanye ruwanku ai ta kalmar shahada Allah ya kyauta malam Musa ki mai ta aya na'am
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
na'am wannan aya muna iya mu ce tana matsayin raddi game da kafirai da suke cewa da Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu wadanda ba su yi imani da haduwa da mu ba suna cewa ka zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba aw badilhu ko ka musanya shi kenan kaga wannan kamar tana yiwa suna nuna alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba daga wajen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake shi yasa suke fadar wannan magana ina fata an fahimce ni jiya mun kawo maganganu na malamai wajen au baddilhu ko ka musanya shi ko ba haka ba wato cikin ad-durrul masul ya kawo cewa abinda ake nufi ko tafdil tab- wato tabdilu dhat ko kuma wato tabdil wato as-sifat tana yiwa a ce a canza zatin abu ko kuma a canza wato sifar shi muna ganewa ko wannan shine abin da suka kawo amma a sheikh Ab- ahmad abdulatif shuwairif babban malami na kasar libya ya rasu allah ya ji kan musulmi a cikin littafinsa a tadribatul lugawiyya juz'i na hudu yace tabdilu shay'i al-ityanu bi ghairihi a larabci idan ana son a bambanta tsakanin tabdilu shay'i a musanya wani abu ko ko al-ityanu bi ghairihi menene bambanci tsakanin su sai yace tabdilu shay'i in an ce tabdilu shay'i yakunu bi izalatihi shine an cire abu wa raf'ihi an ɗaukaka shi wa wad'u shay'in akhar makanahu an ɗora wani abu wurinsa shine tabdil qala Allah ta'ala fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat yace ayyamhu sayyi'atihim Allah zai shafe wa yuziluha wa tahullu makanaha alhasanat yace al-ityanu bi ghairihi in an ce al-ityanu bi ghairihi an zo da waninsa la yaqtadi dhahab al-awwali an gane ko la yaqtadi dhahabul awwali wa raf'ihi ba yana nuna cewa na farkon sai ya tafi ba ko an dauke shi bal yajuzu an yabqa al mu'ta bihi ma al awwal yana yiwa abinda aka aka zo da shi ya zama tare da wancan din bi khilafi tabdil ya an ce tabdil sai an tafi da wancan amma an ka ce al ityan ana iya wannan yana nan kuma a kawo wani muna ganewa shi yasa sheikh yace walil farqi bainal lafzaini warada ma'an saboda bambantawa tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu at-tabdilu da al-ityan warada ma'an suka zo guda biyu tare fi qaulihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddilu kenan nan iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba kenan tana ya wannan yana nan sai ka kawo wani amma aw baddilhu ka musanya shi sai ka doke wancan ya tafi gaba daya sannan sai ka kawo wannan mun gane wannan wannan shine ake kira al-fuluqul lughawiyya a larabci zaka iske wani mutum shi bai iya ganewa an gane ko ma'ana sai dauke kalmomi duk ma'anar su guda sai an zo wajen bincike sai a gane akwai bambanci muna ganewa ko wannan faham ne daqiq lil lughati al-arabiyya an gane ko to duk da yake cikin ad-durrul masul shi ya ce akwai tabdilu dhat akwai tabdilu as-sifat in an ce tabdilu dhat kenan shine irin wancan an tafi da shi gaba daya akwai kuma tabdilu sifat in sifat ne an ka canza sai zama to da shi da al-ityanu duka ma'anar su daya muna ganewa yawwa Allah ya taimake mu al-muhimmu qul ma yakunu li eh, aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace ba zan iya juyar da shi ba daga wajina kalima ta tilqa' malamai suke cewa wato tana daga cikin kalmomin da a larabci su kadai ne suke da wato wannan wannan ka'ida ma'ana in an ka ce tilqa sun ka ce masdar ne da shi da tibiyan an gane ko shi ma masdar ne suka ce su ne kalmomin da a larabci ko masadir guda biyu a larabci waɗanda sun ka zo da kasrutta duk sauran suna zuwa ne da mi da fathuta amma waɗannan an ka ce su su kaɗai ne suka zo da mi da kasra ina a larabci ce ka rike su in ka samu waɗannan guda biyu ba a ƙara wani abu domin haka ne sun ka zo a larabci in ji malamai sun ka ce tilqa masdarun ala tif'al wa lam yaji masdarun bi kasri ta'i illa hadha wa tibyan yace wa quri'a shadhan bi fathi ta'i akwai qira'a shadha an karanta wato qul ma yakunu li an ubaddilahu min talqa'a nafsi wa huwa qiyasul masadir dalla ala takrar shi ko masdar wanda yake nuna abu yana maimaituwa to fathu ta'i akai mai amma wagga qira'a ce shadha ka tatwaf kaga tatwaf yana nuna ni maimaitawa ba a ce titwaf ba sannan at-tajwal yawo yawan yawatawa daga jala ya juru ni yace wa qad tusta'malu tilqa bi ma'ana qubalataka a larabci wani lokaci ana amfani da kalmar ta tilqa'a ba ana nufin masdar ba an gane ko haduwa sai ya zama to ana nufin a'a abin da yake gabanka yace fa yantasibu intisab adh-dhuruf al-makaniyya sai a maida shi a matsayin masdar inda ce tilqa'aka ay qubalataka ko amamaka nan ba masdar bane ya kuma min ya kuma zarf mun gane wannan ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم anan akwai wani abu da malamai na usulul fiqh suke cema wato abinda ake cema wato min babe aula ka rike da kyau ko ba haushi ma yana cewa min babe aula larabci na ya dauko kawai wato wani lokacin akwai at-tanbihu bil adna alal a'la ko kuma akwai at-tanbihu bil a'la alal adna amma galibi at-tanbihu bil adna alal a'la shine ake yi a larabci an gane ko anan abu biyu suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kace iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba au baddilhu ko ko ka musanya mishi waɗansu ayoyi ka ɗanɗan cancan zamunin su muna ganewa kenan in canza sifofi za a yi ko ku a'a a zo da wani ƙur'anin wanda ba shi ba abu biyu sun ka tambaya biyu amma da ya tashi ba da amsa sai ba da amsa akan ɗaya bai ce ba qul ma yakunu li an a'tiya bi qur'anin ghayrahu aw ubaddilahu sai ce qul ma yakunu li an ubaddilahu sai ba da amsa kan guda ni yasa saboda idan ya zamanto ba zai iya caccanza masa fuska ba balantana yayi ni ya zo da wani da gaba daya ba ba haka nan bane to wannan shi yasa balaga ta alqur'ani kenan kenan tunda ma ba za a iya tattanza masa waɗansu ɗan wasu ayoyin ba to balantana ba a je a kawo wani alqur'anin gaba daya eh min ba bai aula kenan ko ba haka nan bane kaga abin ya fito a fili sai Allah ce to ka ba su amsa qul law sha Allah ka ce musu da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku alqur'ani ba wala adrakum bih da kuma Allah wato wala adrakum bihi da kuma Allah bai sanar da ku ba da Allah ya so da ba an ban karanta muku Qur'ani ba kuma da Allah bai sanar da ku Qur'ani ba ganin dama Allah ne shi yasa Allah ya ga dama ni karanta muku alqur'ani kuma Allah ya sanar da ku alqur'ani an an an gane ko nawwa akwai qira'a wadda jiya mun karanta muka ce qira'a ce ta Ibn Kathir duk da yake bi khulfin anil bazdi wato shi yana karantawa wala adrakum bih sai muka ce waɗansu malamai sun tafi cewa a'a wala adrakun bihi da ita da wala adrakun bihi dun ma'anar su daya alif kin an shafe ta ne don larabcin lokaci ana iya shafe alif in ka zo sai ka kaddara shi tun da wagga qira'a tana bayyana waccan din waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wala adrakun bih da Allah ya sanar da ku wannan alqur'anin ta hanyar wani wanda ba ni ba kenan ganin dama Allah ne ya turo ni ni in ya ga dama sai ya turo wani wanda ba ni ba an gane ko mun ce kuma akwai qira'a shadda wala anzartukum bihi kenan da Allah ya so da ban karanta muku alkur'ani ba kuma da ban gargade ku da shi ba sannan akwai qira'a wala adra'akum bih mun kace wannan qira'a tana iya daukan bi abubuwa guda biyu ko kace wala adra'akum bihi da Allah ya so da ban karanta muku shi ba kuma da Allah bai sanya ku ku zamanto masu jayayya da alkur'ani ba domin dara'a shine mi tun kuɗewa dara'a yadra'u ina fata ana fahimta ka kenan wanga jayayyar da kuke yi Allah ya san za ku yi ta ko kuma wala adra'akum bih in an karanta da alif an ka ƙara ba a ce wala adra'akum bihi ba kenan ma tarautuhu alaikum da Allah ya so da ban karanta muku ba wala adra'akum bih da Allah ya sa wanda zai jayayya da ku wani na ne ba ni ba to kaga in an ka zo an kai shi qira'at shadda da mutawatira ba a sai da za a taujihin su ba wani suka ji ya ce ai shirme ne hayaniya ce mm ba a ce ma alqur'ani da ilmin alqur'ani shirme da hayaniya in baka san shi ba bari kawai eh bari wanda ya sani yayi bayani faqad labistu fikum umran min qabli yace na zamna shekaru masu yawa a cikin ku labistu daga labisa yalbasu haka yake fa'ila yaf'al haka ne fi'ilin sa yake fama labisa an jaa bi ijlin hanif ko ba haka nan bane ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha fikum umuran min qablihi na zamna cikin ku lokaci mai tsawo afala taqilun shin ba ku hankalta waɗansu malaman luka suka ce asalin maganar fala ta'qiluna ni fa'ala ta'qiluna ni to ita ko fa'un huruf wato harful atfi sai ya haɗu da harful istifham su ko huruful istifham suna da as-sadara sai suka ce to kenan sai an ka gabatar da mi aka gabatar da fa'un akan mi an ka gabatar da alif akan fa'un asalin maganar fa sai an kai atafin wagga magana akwai maganar faqad labistu fikum umran min qablihi fala ta'qilun amma tun da alhamza ta zo ashin ala ta'qiluna ne an gane ko kenan fa ala ta'qilun to amma alhamza ita wato tana da sadara sai ta amshi sai ta koma afala ta'qiluna imam az-zamakhshari shi ya tafi cewa shi bai yarda da wannan ba da sauran waɗansu malaman lugar suka bi tsarin shi suka ce a'a asalin wannan jumla ba a tsafita ba ce an shafe wani abu wato a ghafaltum an gane ko shin kun rabka da ne fala afala ta'qiluna ba za ku ba za ku asu ba za ku hankalta ba haka ya kawo kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari zaka ga bayanin da ya kawo malam muje aya ta gaba faman azlam amin فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون na'am idan muka duba cikin littafin at-tahrir wa tanwir an gane ko kafin mu je abin nan kafin mu je eh, mu fassara wannan aya wajen faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun malaman tafsiri sun yi sabani wajen bi ake nufi da min qablihi din nan dan saboda abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske ɗalibin ilimi zai ji magana bai san da ita ba sai kaga ya zabura ya ce babu wannan magana faqad labistu fikum umran min qablihi wadan sun kace qablihi ad-damiru yarji'u ila al-qur'an kenan faqad labistu fikum umran qabla al-qur'an wa qila ala an-nuzuli wasu kace a'a nuzulul qur'an ake nufi kenan faqad labistu fikum umran qabla nuzulil qur'an afala taqilun wa qila ala waqtin nuzuli wasu kace a'a faqad labistu fikum umran qabla waqtin nuzuli afala taqilun kaga dukan waɗannan maganganu kuma ya hada su su karo da juna ba da sabka alqur'anin da kuma shi alqur'anin da lokacin sabka alqur'anin duk abubuwa ne tare suke ai fa hiya mutalazima fa huwa min al-ikhtilaf at-tanawwu wa laysa min ikhtilaf wato at-tadad an gane ko umuran min qablihi afala taqilun muddatan mutatawila lokaci mai tsawo wa qila huwa ala hasfi mudaf wadansu malaman lokaci suka ce a'a ala hasfi mudaf ai faqad labistu fikum miqdara umrin min qablihi afala taqilun hadan ka wadansu malamai sun ka fada faqad labistu fikum umuran ala ramma mai karatun alqur'ani sai kai hattara alqira'at wadanda suke sun ka tabbata in ka duba zaka ga mimun tana da dhamma al-umru ake cewa amma cikin larabawa ana samun masu masu sukuni su ce al'umru kuma shi ne yanzu abin da ya shahara sai ka ji an ce kam umruk shekarar ka nawa da wuya ka mutum ya ce kam umruk da ka ce kam umruk sai a ce wancan bai iya larabci ba alhali kuma shi ne larabcin qur'ani an gane ko to faman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati ko ba haka nan bane idan muka duba cikin littafin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur da yazo gaban karkashin wannan ayar dan muna bayyana munasaba ne wato shi yasa muke yawan kawo bayanin wannan yace walamma qamatil hujjatu alaiha lokacin da hujja ta tsayu akan su bima la qibala lahum game da abin da ba su da su wato larabawa ba su da qibala lahum yace qibala baka da wata hanya da zaka kauce bit tanassuli shine su sonce kenan ko su sudale shine tanassul daga nasul ne an gane ko da sadu ne ba da sinun ba in tabe yace to minhu bima la qibala lahum bit tanassuli minhu abinda ba za su iya gudu ba su tsere uqibat bit tafri'i ala iftira'ihim al-kadhib sai anka uqibat sai anka biyo bayan hujjojin da aka kafa musu waɗanda suka tabbatar da cewa babu ta inda su uqibat bit tafri'i sai aka biyo baya da yima magana rassa ala iftira'ihim al-kadhib akan kirkira ƙarya da suka yi wa zalika mimma urifa min ahwalihim kuma yana daga cikin abin da an ka sani a cikin halayensu min ittikhadihim shuraka lahu domin sun riki wato abin nan abokan tarayya sun sanya ma Allah kaga wannan ƙarya ce ƙarya ce ta aiki kuma bayan wannan kuma in an tambaye su kuma sai su yi ƙarya su ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kuma su yi ma Allah ƙarya ma lokaci su ce Allah yace ayi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha' ataquluna ala Allah ma la ta'lamun wannan shine kenan dan haka tunda hujja ta tabbata akan su to sai Allah ya ce faman aflamu mimman iftara ala Allah kadiba muna ganewa ko to dan haka sai ayi hattara wane ne an mafi ƙarya wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta danganta ta zuwa ga Allah in muka duba game da harda alqur'ani malaman harda alqur'ani suna cewa faman aflamu a cikin alqur'ani guda shidda ne sannan wa man aflamu guda tara ne sai ka rike da kyau in an ce faman azlamu guda nawa ne guda shidda ne waman wato bilfa kenan wa bil mimu wa bil wawi waman azlamu shi ko guda nawa ne guda tara sai ka rike su wata rana in Allah ba da iko sai mu zo sai a ƙara fayyace su mun taɓa faɗa su can ina ganin a cikin suratu al-an'am faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba shin wane ne azlamu mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban ga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. In ka zo na cikin jalali ne sai ce faman aila ahada babu ɗai daga cikin mutane azlamu mafi zalunci mimman iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ya danganta ta zuwa ga Allah bin nisbati shariki ilaihi ya danganta wato abokin tarayya zuwa ga Allah domin dukkan masu hankali sun yarda da cewa Allah bai da abokin tarayya babu wata ka'ida wanda hatta da su mushrikan sai su ce mai labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan tamlikuhu wa ma malaka ya za a ce wato shariki ne na Allah kuma Allah ya mallake shi kuma shi bai mallake komai ba kaga su sun san ƙarya suke yi kuma sun yarda waɗannan ba su kai Allah daraja wadan cewa sun kai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su da kansu sun yarda kidan ƙarya ce suke yi ina fata ana fahimta ta فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته سيتي أو كذب بآياته كوكو يكأيتد آيوين الله باب وندي فيش ذالوتي القرآن شيني القرآن إنه أي الشأن شيني ما لما دوري سيسالة وتضمير الشأن يد شأن يكي أنقاني كو لا يفلح كلمات كان دوبا وسن وتو كلمات نا جلاليني لا يفلح يتي لا يسعد baya rabauta baya tsira al-mujrimuna wanda suke mujrimai ai al-mushrikuna sune mushrikai ma'ana mushrikai ba za su yi ba ba za su yi nasara ba mun gane wannan da kyau to kaga anan ina so in ja hankalin dalibi akwai waɗansu abubuwa guda biyu da ya kamata nan mu fahimta nan faman azlamu kamar Allah yana tambaya ne an gane ko amma wannan ba tambaya bace wanda ake neman amsa akan ta muna ganewa domin da Allah ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban au kazzaba bi ayati wani ne fi zalunci daga wanda ya kirkir ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah muna ganewa to Allah ba tambaya yake yi ba nan al-istifhamu ma'anahu an-nafyu an gane ko sai kai hattara ka ko ba cikin littafin balaga da littafin usulul fiqh tambaya tana da ma'ana dai dai dai za su kai ma'ana 30 wanga karamci kenan an gane ko di ba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an zaka ga wannan khuruj as-su'al an muqtadahu adh-dhahir kadi cikin littafin balaga zaka gani alal aqalla ma'anoni khurujul istifham an muqtadahu adh-dhahir mun gane wannan da kyau to da haka da anka ce fa man azlamu ba Allah yana tambaya bane don Allah babu abinda Allah ya jahilta nan man bi ma'ana wato annafi ay la ahada azlamu mimman iftara Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام أي لا أحد أظلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله mun gane wannan da kyau mas'ala ta biyu kuma to anan an ce faman azlamu faman azlamu faman azlamu kuma suna da yawa to cikin su ne na fi zalunci kaga wani wuri Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin sannan kuma nan wani nan yace fa man azlamu mimman iftara Allah kadiban aw kadzaba bi ayati innahu la yuflihu al mujrimun wani wuri kuma yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah al kadiba wa huwa yud'a ila al islam faman azlamu mimman kadzaba ala Allah wa kadzaba bis sidqi id ja'a to cikin su wani da mafi zalunci kuma man azlamu man azlamu man azlamu kaga kuma duk qur'ani ne kai dan qur'ani da ke cewa cikin qur'ani kawai ai ta bin ayoyi haka nan ba sai an tsaya a hankalta ba abin da ake faɗa ba to duk cikin qur'ani ne cikin su waɗannan wanne ne fi zalunci kaga dole sai ka koma ba hanya wadda malamai suke bi malamai suna bin hanya guda biyu hanya ta farko shine waɗansu malamai suka ce kowanne za a bayar da shi ne a matsayin jinsinsa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu duk cikin masu kange mutane su shiga gidaje babu wanda adda zalunci irin wanda ya kange mutane su shiga gidan Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban duk cikin makaryata babu wanda adda zalunci irin wanda ya ma Allah ƙarya don an kai ƙarshe kenan sai suka ce kenan kowane yana kowace sila tana da alaka da fannin da an kai magana akan mun ji wannan da kyau to sai waɗansu malamai suka ce a'a har yanzu da saura to su waɗanda ɗin da an ka faɗa gaba ɗaya to ƴan an haɗe su cikin su ne da abubba ina fata ana fahimta ta eh cikin su ne da abubba sai suka ce a'a wato to cikin su yanzu in an ka zo tunda an ce faman azlamu faman azlamu faman azlamu a'a dukkan su kowanne cikin zalunci ya kai koruruwa don haka babu wanda ya fi wani akwai abin da ake ce ma execo da faransanci ko akwai premier execo dizem execo to su ma waɗanga execo execo na duk cikin su babu wanda ya fi wani waɗansu malamai suka ce a'a a duba in wani ya haɗa biyu ko uku cikin su to wanda ya haɗa uku ko hudu to shi ne a uba cikin su Allah kai mu da tsayi mun gane wannan da kyau to sannan mu yi hattara faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati kaga iftara ya kirkiri ƙarya asalin shi daga faraya furi ne shine asalin shi alfaryu at-taqdir ko al-qat'u ma'ana kamar abu na wanda ko ka kaddara shi an gane ko ko kuma ka yanka shi shine asalin alfaryu da larabci fara yafri shi yasa ake cewa yafri adimal ard ma'ana doki an ce yafri yafri adimal ard yana keta fatar ƙasa ma'ana yana gudu yana ba da karja karja karja kinan to sai a ce yafri adimal ard muna ganewa to sai an ka ƙara alif da ta'un sai an ka ce iftara to kenan nan iftara kamar ƙarya mutum da ya yanka abitai ya shirga ta ko ba ka da bari shi yasa yaro da baban shi ya ƙarya cikin mutane sai ce kai baba sai ya shuru ya san hankali bai ɗaukar wannan ya ce kai baba kasa akwai magana muna ganewa to nan ala ita ce rike sun in ja hankalinmu iftara ala Allahil kadiba ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ba a cewa yayi ƙarya saman Allah la yajuzu listila ala Allah la haqiqatan wala majazan ba wanda ba cewa tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah ba a cewa na dogara saman Allah dan babu abin da yake saman Allah la haqiqatan wala majazan in baka gane wannan ba wata rana da wannan matsaloli za wani zai zuwa shi dan kirkiro ya samu wani ga matsala sai aka maka layin tambaya wai tawakkaltu ala Allah nan ya ake fasara shi dukan malam da ka ce mun dogara sama Allah sai ce ha ha ha ha eh kusa akwai da su da mabanna dai suke son kai Allah ya kyauta dan haka lafuzzan alqur'ani ba abu bane wanda za a zuwa aima wasa yan uwa musulmi dole tafsiri yana buƙatar ka bi taka tsantsan an gane ko in ba haka ba yanzu ana samun matsala innahu la yuflihul mujrimun Allah ce lalle tabbas mujrimai ba sa samun rabauta kafin mu je aya ta gaba malam ya karanta mana ita saboda lokaci yana fara wato tafiyan muna shine cewa akwai wata mas'ala da an ka kawo a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a cikin suratu Yunus a mas'ala ta 415 sai kawo wata mas'ala shine cewa Allah ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafa musu hujja da mashi'arsa qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun tare da cewa kuma Allah ya yi ma mushrikai inkarin su kafa hujja da mashi'a tashi shine inda Allah yake cewa wato sayqulu alladhina ashraku law sha Allahu وقال الذين وسيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا وما كان بري ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا kaga sai Allah ce ƙarya suke yi sun kafa hujja da mi da kaddara wa qalu law sha Allahu wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yakhrusun to shi kuma zo gashi an ce kafa su hujja qul law sha Allah ma talawtuhu alaikum wala adrakum bih to ya zamu yi da wannan mas'ala ina fata ana fahimta ta kaga wata rana ana iya zama da wannan mas'ala sai malamai suka ce to in kana son ka bada amsa nan wato sai an ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ne ya umurce shi ya karanta musu wannan qul law sha Allah ma talawtuhu alaikum walil abdi an yahtajja bi mashi'ati Allah idza amara Allah an yahtajja biha manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kafa musu hujja da kaddara ta Allah don Allah ne ya umurce shi ya kafa musu hujja an gane ko sannan kuma abinda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafa hujjar shi ai alkhairi ne yanzu misali don na yi kyautar jika biyar sai ka tambaye ni yasa ne kyautar jika biyar sai in ce maka Allah ya kaddara mini ai za a yadda da wannan ko ba ka bari amma yanzu misali mutum sai ya yi ya zo ya iske kana zaune ya kwatsa mamari ka ce lahiya ya ce a cikin lauhin mafusu haka Allah ya kaddara za ka dada wani arama to wannan shi ne shi yasa kenan nan abin da yasa Allah yake nuna ana kafa hujja aka kafa hujja saboda abu ne wanda Allah ya yarda da shi karanta alqur'ani Allah ya yarda da shi da'awa Allah ya yarda da ita ko ba haka bane to kenan qul law sha Allahu ma talawtuhu alaikum wala azrakum bi sannan nan abinda ma yake kafa musu hujja da shi bayan wannan shine hasada ce take nuna cewa su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dace musu wa'azi ba ina fatan kuna fahimta ta wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn عظيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده wannan ganin dama Allah ne ya zaɓi wanda yake so manzo kuma Allah yana zaɓa akan ilimi da cancanta Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min nas kaga dole na sai aka fa musu hujja da mashi'a ta Allah mun gane wannan da kyau shi yasa kakka zo wata rana a zo maka da irin wannan a ce to kai kaji Qur'ani can ya ce musu ba a kafa hujja da kaddara wato sai yaqulu alladhina wato sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una وقال الذين اشركوا ما عبد لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وما كان بني اكن سوره النحل كما اكن ابن سوره الانعام سيتي سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا سيتي تكا كاجيا شي يا كفى حجه ده مشيئه الله سو كما ياتي باسو ده irin su kafa hujja da mashi'a ta Allah kuma duk qur'ani dai kai dan qur'ani kana ina a dole sai an tace wajen ba da hujja Allah ya kyauta faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun malamu ji aya ta gaba wa ya'buduna min dunillah
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون Na'am, masha Allah, Al'ur'ani kenan. Idan muka duba kafin mu fassara wannan aya, ayar da ta gabata faman azlamu min mariftara alallahi kadiban au kaddaba bi ayate, akwai asar da suka kawo daga ikrima, an gane ko na sababin da zulukinta. Shi yake cewa ƙalan nazar, nazar suke cewa wanda galibi ba wasu duk inda an ji aka ce alkafir suka ji malamai sun ce nazar ake nufi dan abin nan. Wa huwa min bani Abdiddar, yana daga cikin bani Abdiddar shi nazar. idza kana yawmul qiyama sai yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan qiyama ta tsayu shafa'at li lata wal uzza kenan shafa'at li latu wal uzza da latu da uzza za su yi mishi mi za su yi mishi za su yi mishi ceto fa anzalallahu sai Allah ya saukar an gane ko ta'ala faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihu al mujrimun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون إن كدب تكن الاستيعاب في بيان الأسباب سيسون كتي ونن أثر ضعيفي an gane ko sun ka ce dalili kuma mursal ne kasancewa shi da'ifi saboda ya kasance mursal ina fata ana fahimta ta akhrajahu ibnu abi hatim fi tafsirihi ibnu abi hatim ya ruwaito shi ko ya fitar da shi da haka suke cewa bai inganta ba amma kasancewa shi bai inganta ba tana yiwa a samu ta hanya ya inganta amma mu dai ba mu cin mata ba sannan kuma kasancewa ko da ba babu wani sababin nuzul wanda ya sabka a'a kafirai sun faɗi wannan maganar amma kasancewar ga wanda ya faɗi maganar ta zama sababin nuzul shine bai inganta ba amma Allah ya faɗi cewa ga abin da suke faɗa kuma tabbas suna faɗar wannan wa yaquluna haula ishufa'una inda Allah suna faɗar wannan ba sani ko muna fahimta ba yawwa ya ku yan uwa amin amin idan muka duba a cikin at-tahrir wa tanwir saboda mu samu munasaba shi yasa muke kawo shi ibnu ashur yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ya'buduna min dunillahi yace atfun ala jumlati wa idza tutla alaihim ayatuna ana ji da kyau ita wagga wa ya'buduna min dunillahi atfina akan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu yimine ne bambanci ko ita ina an ka samu atfi tunda ai ayoyin suna da tsawo yace atful qissati ala alqissah wato wata kissa ta an baka labarin halinsu idan an ka karanta ayoyin Allah ga abin da suke faɗa sannan kuma sai an ka baka halinsu kuma ga wata magana can wata kissa wani halinsu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah kaga atfu qissatin ala qissa atfu halin ala halin duk halin kafirai ne suna suke cewa iti bi qur'anin ghairi hada ko maganar bane kuma su ne ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah duk aikin kafirai ne ko maganar bane kamar kace bari in baka labarin wani yana aikata kaza kuma yana aikata kaza mun jiya da kyau wannan shine alakar su inji الشيخ العلامة محمد طاهر ابن عاشور من تفسير التحرير والتنوير to sai mu dawo cikin littafinmu na jalalaini da muke ɗaukar fassarar ɗaiɗaikun kalimomi wa ya'buduna min dunillahi suna bauta ma wani Allah in tabe fi'ili mudari'i yufidu at-tajaddud wa takrar yana nuna maka ibada ita ce aikin su ba sa yankewa daga gare ta bai ce wa abadu min dunillahi ba sai ce wa ya'buduna jiya wato yanzu gobe da gata aikin su dabi'a su shine shirka Allah kai mu da tsari ai ghairahu wani Allah ma la yadurruhum abinda baya cutar da su an gane ko ma la yadurruhum abinda baya cutar da su illam ya'buduhu in musu bauta mishi ba kaga bauta mishi da suke yana cutar da su ko ba haka nan bane amma ma'ana asalin ibada ai ana yin ta ne akan bi akan jin tsoron in ban yi ba me zai faru ko ba haka nan bane da yawan mutane ne yasa suke jin tsoron su aikata wani abu saboda abin da zai biyo baya sai Allah ce wala yanfa'uhum baya amfanin su in abaduhu in sun bauta mishi wa huwal asnam sune mi sune gumaka ana gane ba kenan asalin ibada kana sawa tsammanin in kayi ibadar ka samu mi ka samu lada kuma wannan wanda kake bauta man ya taimaka maka ya kare ka sannan kuma idan baka bauta mishi ba yana iya cutar da kai ko baka nan bane ko ya sa wani a cutar sa maka to kuma kan ba su da wannan ikon bal ma bautar su tana cuta musu ina fata an fahimce ni shi yasa ma Allah ce ya du'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi suna bauta ma abinda cutar shi tafi ta fuskar wato cutar su ta fuskar suna bata musu imani amma ya ce ya du'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu abinda baya amfani shi ko baya iya cutar da shi ma'ana bautar da yake yi masa ba za ta amfane shi da komai ba kuma idan ya daina bauta mishi ba zai iya cutar da shi ba shine sai yace ma la yadurruhu ma la yanfa'uhu sai yace yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi cutar da yake mishi tafi kusa domin ya kai shi cikin shirka kenan ko ita ce amfanin da suke sa tsammanin ma yana zo musu ta fuskar shirkar da suke yi ba wani amfani a karkashin wannan ma'ana ko da suna samun wani amfani na duniya tunda akwai waɗanda ana kawo garawa ko ba kana bane ana kawo kyaututtuka to wannan naf'una ana samun shi ka san wani sai cikin qur'ani akwai matsala an ce ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u kuma an ce laman darruhu aqrabu min naf'ihi a akwai ta inda an ka huskanta ma in baka gane baka koma ma malamai su yi maka bayani wallahi bari ma qur'ani hawan kawara eh tunda ko mutum dan adam kai ma ƙarya an ka zo gaban aka zo da kai gaban mutum aka ce kai masa ƙarya ya zaka ji balantana Allah subhanahu wataala abin yana da girma ko ba haka dan bane don haka Allah kai mu tsari to shi da yace wa yaquluna kuma suna cewa an ha game da gumakan haula'i waɗannan shufa'auna jam'i na shafi'a an gane ko fa'ilun yana da kowa fu'ala wani lokaci ko ba ka dan bane eh suna cewa haula'i waɗannan shufa'auna masu yi mu ceto ne inda Allah a wajen Allah kaji sun yarda da cewa za su yi musu ceto a wajen Allah kidan ba su ne Allah ba su kai Allah daraja ba qul lahum kace da su atunabbi'una Allah yanzu kuna ba Allah labari tukhbirunahu kuna ba Allah labari atunabbi'una Allah an gane ko shin kuna ba Allah labari daga nabba'a yunabbi'u ko ba karan bane sai ka ce tambi'atan sannan kuma ana samun waɗansu kira'o'i da suke karantawa ba da wannan lafazi ba shi yasa in ka zo ka ji wata kira'a ta karanta sabanin abin da ka sani sai kai hattara an gane ko قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض an gane ko akwai ƙira'a wadda take ƙira'a ce shazza ba tunabbi'una bane atunbi'una Allah kuna ba Allah labari daga an ba yunbi'u in ba an alaramci an gane ko yawa to atunabbi'una Allah yanzu kuna ba Allah labari bima la ya'lamu tukhbirunahu bima la ya'lamu abinda Allah bai sani ba fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasai mai jalalain yace istifhamu inkarin tambaya ce ta musu kana ji ka jiya ashe tambaya akwai ta musu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ai ba tambaya suke yi ba yace id law kana lahu sharikun la alimahu da Allah yana da sharik abokin tarayya da Allah ya san shi an gane ko id la yakhfa alaihi shay'un ba abin da yake boyuwa ga Allah tunda ko Allah ya ce bai da abokin tarayya kai ka zo ka ce shi na da shi to tawa za a dauka eh ko yan jarida wanda irin yan BBC suke cewa mai kaya ya rance mara abu ya rance to tawa za a dauka ta mai kaya to Allah shi ya ce bai da abokin tarayya shi ke da cikakken ilimi kai kun baka san komi ba kuma ka ce Allah na da abokin tarayya to ta haka za mu dauka ko ta Allah za mu dauka don haka duk wani ɗan bariki wanda zai kawo wata tiyori ko wani bature a'a mu ba mu ce ilimin science bai da amfani ba ba haka muke nufi ba kuma mu ce a'a ba komi mun kewaye sani da shi amma duk abin da ya faru Allah ya ce muna in an ka samu ana son a san hukuncin shi sai an dawo zuwa ga alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole su ne za su nuna muna wannan abin halatta ne ko haram ne mai kyau ne ko ba mai kyau bane don haka kenan dan kana karanta psychology ko don kana karanta filozofi ko don kana karanta geology ko don kana karanta geography ko histoire to in ka faɗi magana in ƙur'ani ya ce ba haka nan bane wallahi ƙur'ani za mu riƙe ba ko ba haka nan bane sannan kuma dole na ƙur'ani in ya ce abu kaza halatta ne to ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar dole ne halatta ne dan kana shashancin ka baturi ya dare wa gindi ba shi zai ke nuna mu yi shiru ba mu barka dan saboda ka karanta psychology baturi ya karanta ya nuna wannan abin sai bon kuma qur'ani ce sai ne fa bon to sai mu yi kaka sai mu rike qur'ani mura sannan kai mai karatun geology da mai karatun histoire da mai karatun philo kai ka yi Allah sanin halittar da yayi da ka karanta geography waye halicci kasar da kai karatun geography kanta Allah ka yi Allah sanin kasa da ka karanta geology abinda a cikin karkashin ƙasa arzikin da ke can karkashin ƙasa kai ka halicci ƙasa ko kai ka halicci arzikin da ke karkashin ƙasa ka yi Allah sanin abin da ke can shin haza da ka karanta astronomy ko ka karanta sararin samaniya sai ka yi Allah sanin sararin samaniya shi da halicci sama da abin da ke cikin ta bi kuke ruhi don ku karanta turanci da english shi yasa da qur'ani ya ce abu ƙarya na ba wani professor a duniya ko ko shi a profesan profesan profeso shi mu ce ƙarya ne babu yarda amma in kun yi research abu ya tabbata a ilmance yana amfani bai saba ma Qur'ani ba mun yarda mu ba kiyaya muka da kuma ko adawa da ku eh amma mun san Allah ba za a ce Allah yayi kuskure ba katon kaddara baturi dan luwadi ya dai wallahi ban yarda da wannan ga ga ma in mutu yanzu yanzu da in yarda da wannan billahi la ilaha illa in yarda da cewa Allah ya yi kuskure bature ya yi daidai wallahi gara in mutu yanzu yanzu in ce lahira da kin yadda da wannan shi ke nan sai ku zo kuna wannan kuna dokar mutane sa karkar rubuta abin da suke yi ba kuma sai an zo turawan sun karanta theorikin daga baya sun gane kuskure na su dawo su ce sun yi kuskure kuma ka zo ka kalle mu da sun ka zo sun ka ce rana ba ta gudu la turn sur elle-même sun ka ce rana tsaye take amma duniya take juyawa shikenan ana nan ana nan sun ka dawo sun ka muko mun ka ce a'a Allah ya ce rana ta haya ta kai an ka ce ha non non ka san les marabouts la peut-être ils n'ont pas compris le le le Coran ana nan ana nan sai tura suka dawo suka ce rana ta haya take yi والشمس تجري لمستقر لها تجري فعل مضارع يفيد التجدد والتكرار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون sai Allah shi halitti abu ya ce yana tahiya kai ka zo kai ka ce mini bai tahiya kuma in yarda to yanzu ku waɗanda kuka ce ranar tsaye take turawan sun dawo sun ce sun yi kuskure tahiya take yi to yanzu ka za mu yi da ku dan haka wallahi mu zamanto mun san abin da muke yi wallahi mu san mun san abin da muke yi ba yadda za a yi nasi ya tabbata karara ba kuskure an kai bai faɗi abu wallahi an samu kuskure wannan ku bar ma tunanin shi kuma ba za mu taɓa yadda da wannan ba don hayaniya ce Allah ya kyauta wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard sace subhana tanzihan lahu tsarkake Allah amma yushrikun bi game da abin subhanahu wa ta'ala wato an tsarkake Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka asalin wannan masdar ne wanda ana shahi fi'ilinsa kenan usabbihuhu subhana an gane ko nusabbihuhu subhana amma galibi ba a kawo fi'ilinsa an gane ko sai zamanto wato masdar ne wanda an shahi fi'ilinsa laraba ba sa kaddara shi galibi ma'ana cikin magana sai ka iske sai dai a kaddara wajen ilimin nahwu subhanahu ay tanzihan lahu an tsarkake Allah subhanahu wata'ala muna ganewa ko amma wa ta'ala Allah ya ɗaukaka asalin ta'ala ta'alawa ne domin daga al'uluwu ne to ta'alawa ta tsarrafatil wawu an gane ko wastafqalatil harakatu alaiha fa qulibat alifan fa asbaha ta'ala asalin shi ta'alawa aliyun asalin shi aliyun ne fa'ilun ne to ta tsarrafatil wawu ga ya unta da ka ce aliyun domin daga ala ya'lu uluwan ne mun gane wannan mai karatun ilmu sarf subhanahu wato tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala Allah ya daukaka amma yushrikun kenan daga abin da suke shirka da shi sai kawo hu din nan gaka ce kuskure na asalin shi amma yushrikuna hu ne sai ƙara hu din dan kai a larabci dan ka san akwai ta domin amma ma din nan mausuliya ce to mausuliya ce kuma ana hasful a'id nata a cikin larabci subhanahu wa ta'ala amma yushrikunahu ma'ahu game da abin da suke hada Allah subhanahu wa ta'ala tare da shi domin in ka diyo dinnan gumakan kai da kanka kasan ba su cancanci abota musu ba an gane ko dalili kuma ba su da ta fuskar dami za abin nan shi Allah yana halitta su ba su halitta afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaru sannan ba sa magana gumki gashi nan bai magana to kaga ko abin da bai magana a ce Allah ne kaga ai magana ta san magana banza ko ba haka nan bane shi yace fasaluhum in kanu yantiqun shi yasa Ibrahim yace hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdabun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin Allah ce law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd subhanahu amma yasifun alimul ghaibi wash shahadati fata'ala amma yushrikun da sauran ayoyi suke nuna cewa waɗannan bustuntunci a bauta musu ba dan haka duk wani dan adam bai cancanta abota masa ba wani mala'iki bai cancanta abota masa ba balantana gumki wanda bai ji bai gani bai amfanin komai lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a shi yasa shirka wato za mu zo gobe idan Allah ya kai mu da rai za ka gane cikin shirka kawai hariya ce da akwai da tambada kuma dan da gani ka san babu wata hujja ta yin haka eh hujja su at-taqlid at-taqlid hijabul aqli bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun ko ba karba ne qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana eh wannan hujja shikenan yanzu mu nan zamne muna nan yanzu muna sawa wannan shadda kakakin nan mu shekara 200 a Afirka walki na suke zamanin sa ko ba za ka kyawa ka ɗauko walki ka ɗarma to hujja ce don kakanka ya wani abu sai ka ce za ka aikatawa ku da kanku yanzu an ka ɗauko abin da kakakin nan wasu suka yi dare su a gari ko ba ka nan bane don da wasu abubuwan an riga an wuce su a wannan lokacin amma a wancan lokaci wayewa ne sahi ka koma dalle zane katarozan katarozan biyu akwai wani wando suna ne guroba guroba shine e gayu na wancan lokaci suke jin daɗin shi katon wando ne ana tahiya fatata fatata amma yanzu guroba in ka so da shi dariyar ka za a yi ko ba ka nan bane su bagi duk an riga an wuce su yanzu sun zan kauyanci su bandana ko ba haka nan bane an gobe da Allah ya kai mu da rai abinda muka faɗa ya zama dole dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته